الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي Um, yau kwanan wata 17 ga watan rabi'u sani shekara ta 1444 hijiriya wanda shi ne dace da 12 ga watan novemba watan 11 shekara ta 2022 miladiya za mu ɗora kan inda muka tsaya a karatunmu na sayil bukari idan zan iya tunawa mun gama tafsirin suratul kaf mun fara tafsirin suratul maryam ko mun fara ba to ita za mu tashi ko to yau za mu tashi suratul maryam imam bukhari ya dauko dukan surorin nan na alkur'ani um, ya yi bayani a kansu da wasu kalmomi da ke cikinsu da kuma hadisai da suke da alaƙa da su mun taho tun daga suratul baqara yanzu muna maryam ya ce bismillah rahman rahim suratul maryam kaf aya ayin sad قال ابن عباس أسمع بهم وأبصر الله يقوله وهم اليوم لا يسمعون ولا يبصرون في ضلال مبين يعني قوله أسمع بهم وأبصر الكفار يومئذ أسمع شيء وأبصره قوله لأرجمنك لأشتمنك ورئي منظرا وقال أبو وائل علمت مريم أن التقي ذو نهية حتى قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال ابن عيينة تؤزهم أزا تزعجهم إلى المعاصي إزعاجا وقال مجاهد إدا عوجا قال ابن عباس وردا إطاشا أساسا مالا إدا قولا عظيما ركزا صوتا وقال غيره غيا خسرانا بكيا جماعة باك سليا صلي يصلي نديا والنادي واحد مجلسا يا بودي دفدن كاف ها يا عين صاد wannan shine harufa da Allah tabaraka ta'ala ya bude wannan sura da su kuma abinda malamai suke faɗa cewa Allahu alam bi muradihi Allah shi ya barau kan sani me yake nufin da wannan alif lam mim alif lam ra sad nun qaf suna cewa Allah shi ya san me yake nufi wasu kuma suka ce a ai a cikin alqur'ani ai ba abin da Allah bai yi bayanin wato me yake nufi ba abin da ba a fassara ba kar a ce a cikin ƙur'ani akwai abin da ba a san ma'anarsa ba kenan waɗannan kalmomi kowane kalma kowace arafi tana ɗaukar suna ne daga cikin sunanakin Allah ko kuma yana ɗaukar wani ma'ana daga cikin ma'anoni akwai saɓanin malamai da yawa dangane da alhuruful muqatta'a ake cewa ita suratul maryam yar makka ce makkiya ce ita suratul maryam to ya dauko su kalmomi a ciki ya fassara mana kalmomi masu dan wahala ganewa sai fassara shi mal bukhari amma akwai wata aya ayatul sajda ayatul sujada a cikin suratul maryam ita wannan 'yar madina ce dama ana iya samun sura dungurungun ɗinta 'yar makka ce amma kuma a samu wata aya ɗaya ko biyu waɗannan 'yan madina ne da haka a cikin suratu maryam um, ayar da da ke su- magana akan sujjada ah, wanda za mu zo kanta to ita wannan ayar ita ta madina ce suratu maryam tana da ayoyi 98 aya 98 to yanzu ya za mu yi da wannan ka ha ya ayin sod me manufarsu idan mun ce an san ma'anar wasu suka ce kafin ɗin yana nufin sunan allah ne karim kaf ka karim sai ha yana nufin hadi allah mai karamci allah mai shiryarwa shine hadi kaf ha sai yaɗin yaɗin kuma ana nufin hakim ne an gane ko hakim ne ake nufi da wannan yaɗin ga shi ma sunan allah ne sai ainu shi kuma ana nufin alim ne mai ilimi allah sai sod shi kuma ana nufin sadiq sifan allah ne a mai gaskiya ne kuma abin gaskatawa ne wannan fassarar haka ibn abbas ya fassara shi da ya zo ya fassara ayoyi a ya fassara kalmomi kamar yadda imamul hakim ya rawaito daga ata ibn sa'id daga sa'id ibn zubair wasu kuma suka ce ka faya ayin sad min asma'illah sunan Allah ne kuna mana wannan ka faya ayin sad ku dauke shi a cikin sunan likin Allah me dalili aka ce an ji Ali bin Abi Talib wata ran yana addu'a Ali bin Abi Talib yana addu'a sai aga ya daga hannu yana ya ya kafa ya ayin sa'ad igfirli ma'ana a dunkulen sunan complete dinsa sunan Allah ne kafa ya ayin sa'ad kun ga ai Allahu sunan Allah ne Ar-Rahman sunan Allah ne Al-Maliku sunan Allah ne to an ji Ali bin Abi Talib yana addu'a yana ya kafa ya ayin sa'ad igfirli ya Allah mai suna kafa ya ayin sa'ad ka gafarta min Ali bin Abi Talib yana rahimahullah ta'ala Imam Qatada ya ce kafa ya ayin sa'ad sunan Qur'ani wasu suka ce dan waɗannan al-huruf al-muqatta'a wani sirri ne daga cikin sirrin al-Qur'ani to wannan daga cikin sunan alkur'ani alfurqan alkur'an at-tanzil to akwai kuma ka ha ya ayin sad shi ma sunan qur'ani kaga kenan an ce sunan Allah ne kuma an ce sunan qur'ani duka min asma'il qur'an kamar yadda imam abdul razzaq ya rawaito shi rahimahullahu ta'ala um, wani kuma ya ce bai san ma'anarsu ba an tambaye shi kamar yadda riwaya ta zo wani mutum ya tambaye muhammad ibn ali al-murtaza muhammad ibn ali al-murtaza aka tambaye shi wai me ma'anar wannan ka haya ayin sad ya ce lau akhbartuka bi tafsiriha la mashaitu ala al-ma la yuwari qadamaika la mashaitu ala al-ma ai da zan iya baka ma'anar wannan ai da za ka iya tafiya a kan ruwa kamar yadda ka san ba za ka iya tafiya a kan ruwa ba to ku haka ni ma ban isan gaya maka ma'ana wannan wannan kalmomin ba kenan kun ga anan wannan ra'ayin waɗanda ba san ma'anan ba kenan ina fata ana fahimta wasu kuma suka ce sunan sunan sunan surar ne sunan surar ce suratu kafa ya ayin sati mu dai abin da muka sani suratu maryam ko to wasu malaman suna cewa suratu kaf aya ayin sad kamar yadda ake cewa suratu kaf ina fata ana fahimta to wannan shi ne maganganun wato ah, malamai dangane da ah, farkon suratu maryam ya yi bismillah bismillah rahman rahim abdullahi ibn abbas ya ce da Allah ya ce a cikin surar asmi abihim wa absir Allah ya magana asmi abihim wa absir yawma yatunana lakin adh-dhalimuna al-yawma fi dhalalin mubin a daga as-sam'u ne da kuma albasar ji da kuma gani abinda ake nufi wa absir bihim wa asmi ala takdim wa ta'khir kenan akwai wata kalma an gabato da ita maimakon a a sa ta ta ƙarshe qur'ani ya ce asmi bihim wa absir ya ce a ma'ana ana nufin absir bihim wa asmi za mu zo mu faɗi me ake nufi da asmi bihim wa absir Qur'ani dai cewa asmi bihim shine yuwafiqu lafz at-tanzil Allah yaquluhu jumla ne ismiya wa hum ay al-kuffar ana magana ne akan kafirai asmi bihim wa absir din nan kafirai ake magana akai yawma la yasma'una wa la yubsiruna ranar da ba sa ji kafiri baya ji kafiri baya gani fi dalalin mubin suna kambata ka yi mamakin jinsu ka yi mamakin ganinsu a wannan a wata fassara kenan lakin zalimun al-yawma azzalimai Allah an baci kafirai da sunan azzalimai fi dalalin mubin suna bata cikin bata mabayyani ya Allah karama mu bata azzalimuna al-yawma fi dalalin mubin um, abinda malaman tafsiri suka ce ai lakinnahum al-yawma wannan ish'ar ne bi annahum zalamu anfusahum duk wani kafiri duk wani wanda bai imani da Allah ba ya zalunci kanshi kuma sunansa a kiyama azzalimi me yasa ya zalunci kansa zai sa kansa da kansa a cikin wuta wal iyad billah me dalili saboda bai yi imani ba bai yadda da Allah ba sun gafala sun rafkana sun kisi bi dokar Allah sun yi fada da shari'ar Allah sun yi fada da alkur'ani sun yi fada da gaskiya sun yaƙi masu gaskiya Allah ya ce da su kune azzalumai yau Allah ce asmi bihim wa absir ay al-kufar yawma idin ay yawmal qiyamah أسمع شيء وأبصره حين لا ينفعهم ذلك يو أكياما أفسر أتبعي سنف كوا غني سنف كوا جي أما والله غنم سد جنس بزي مسا أمفاني با shine kai mamakin gashi suna ji gashi suna gani amma jinsu da ganin su bai amfanin musu da komai ba sai azaba da ana musu الله تعالى ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نأمل صالحا إنا موقنون أشكي سورة السجدة هكذا سفدا كافرين المجرمون sun kafa kawo kansu haka suna suna cewa ya ubangiji ya Allah ya Allah ya Allah ka gana ka samu gani Allah ka samu ji ka ba mu ji ka ba mu gani ka me da mu duniya ka ji makafiri ne zai ce a da shi duniya farji'na na'mal salihan ya al'umma ku ji fa duk wanda bai yi imani da Allah ba bai aiki da gaskiya ba a kiyama fa sai ya nemi Allah ya dawo da shi wannan duniyar da ake mutuwa a tafiya banta farji'na na'mal salihan inna muqinun ka mayar da mu ya Allah za mu aikata aiki na ƙwarai mun yi ƙini mun yadda kai Allah ne amma wannan bai zai musu amfani ba bai zai musu amfani ba wato shi yasa kafiran da muke rayuwa da su wallahi abin tausayi ne suna bukata a yi musu wa'azi a yi musu da'awa malam ka ga mutum iya ganin ka amma an ne kafiri ba sallah ba azumi ba zakka ba hajji mutum yana rayuwa kalbahima kamar dabba abin tausayi ne ya kamata a tunatar da shi yanzu wannan duniyar rana ta fito ta faɗi ta fito ta faɗi a yi dare a yi rana a mutu a rayu a haihu a yi kaza wanda yake yin wannan ba shi ne Allah ba yanzu bai kamata ka rinka masa bauta ba kawai sai dai ka zo duniya kai ta rayuwa kamar akuya dabba ba ka sallah ba ka azumi ba ka jin cewa akwai wani nauyi a kanka akwai ta shari'a a kanka wala abin tausayi kuma abin da zai baka mamaki sai ka haɗu da arne sai ka je na Allah ha to in ka yadda akwai Allah to ya baka bauta masa zuwa coci kiɗa da ganga shi ne bautar Allah wata rana na ga wasu kiristoci a wata jiha ranar lahadi sun fito sun sa fararen kaya sun janjame suna tafiya da kafa ko takalmi ba sa sa ce tab kaga aikin banza malam wai su haka suke wai a church din su wai ba a zuwa coci da takalmi da kafa din nisan gudun su ta tsallake kwata da bola da waye ka duba yadda shi ɗin ya zayyana musu ya hana su sallah ya sa su tafiyar ƙafa ya hana su azumi ya sa su taka ƙafar su su tafiya da haka musulmi duk wanda Allah ya masa arziki ya zama musulmi wallahi ka gode Allah baka biya kuɗi ba ba abin da kai kawai kawai gari kaga kai mai sallah ne to ka rike sallarka wannan azumin ka rike shi na farilla da na nafila ibada mutum ya rinka ya nemi Allah ya kashe shi yana musulmi amma wallahi malam duk mutumin da ya mutu baya sallah alƙawarin Allah sai ya shiga wuta dan bai imani da hakikanin samuwar ubangiji ba da kuma bauta masa ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجئنا نعمل صالحا إنا موقنون أسمع بهم وأبصر إمام زركشي يقول الأبارين الله كباروا كما يدعى الله صم بكم عمي فهم لا يرجعون kurame bebaye makafi wannan duk kafiri ne Allah ce kafiri kurma ne ba jin gaskiya kafiri bebe ne kafiri makako ne fahim la yarji'una ba sa dawowa zuwa gaskiya babu kuma abun tausayi da ya fi muni shine wanda zai ridda mutum yana sallah yana musulmi kawai ya zama kafiri kun san ana ridda ba ana ridda ana ridda wani yaro ya taba zuwa ya same ni ya ce malam na fi shekara uku ina zama a gabanka kana karatu amma wallahi ban yadda ban yadda da Allah ba ban yadda akwai Allah ba kawai dai ina dai ji kana ta magana ne kana ta magana ina so me zai gamsar da ni akwai Allah saboda na karanta a boko kaza kaza ne kaza kaza ne rana tana fitowa ne saboda kaza wata yana zuwa saboda kaza a boko ai an ce ƙur'ani ya ce kaza amma a ilimin boko ba haka ba ne kaza kaza na ce to Allah ya taimake kama kana haƙuri ka zo ka zauna ai akwai wanda ba su yarda da kowane addini ba kuma ina gaya muku yan uwa musamman samari matasa akwai waɗanda ake ce da su atheist atheism yanzu suke cin kasuwarsu ba addini ba Allah ba annabi ba wani musulunci ba wani kiristanci kurin mutum ya rayuwarsa ba wani addini kurin suna nan a wannan wayatawa akwai wani yaro da aka tura musulmi ne a da da hoton shi da bidiyonsa yana cewa kawai ana yaudarar mutane ana cewa wai wai wani allah wani kiyama ce kawai ka ci duniyar ka kamar ya ce ba wani allah magana mara daɗi ya ce in Allah ya isa ya fito wallahi har da cewa zai ɗauki bindiga wai zai harbe shi wallahi kuma ɗan bahaushe musulmi suna nan kuma yawancinsu musulmi ne sai su ridda su ba su yadda akwai Allah ba magana addini ka ce wai mutum wai zai rayu aka wani addini su yadda ba to shi sa akwai bukatar malamai a ta jaddada mutane samuwar Allah da kuma aƙida da imani da shi kar mutum ya kuskura ya wayi gari ya zo ya bar addini ya ridda suna nan da yawa suna rubutu a facebook su zagi Allah wani ma rubutawa ya facebook ya rubuta ya ce ai bai taba sanin ma Allah nan da ake faɗa jahili ne ba wallahi wannan kalmar a uzubillahi mana a facebook ya faɗa ya yada kuma an san shi an san abu ya ce kai kalmomin da ya bara su faɗo ilhad ke barna yaɗa barna da korar addini suna nan kuma hanyoyi da yawa wasu su yarda da akwai Allah shi bai yarda ma da kiristancin ba kwata-kwata ba karkace wai shi kiristanci shi kiristancin ma babu ba yahudanci ba musulunci komai ba kawai mutum ya rayu kurin a nan masallacin gindin mumbarin nan a nan gurin wani mai irin wannan tunani ya zo ya same ni wata rana mun sallar asar wasu abubuwa ake ba su na shubuha sai a rinka gwara musu tunani ya zo ya ce mun malam shi ma dai akan maganar Allah ɗin ne kun ce kamar yadda ya faɗa ce an ce Allah mai rahama ne mai jin ƙai ne na ce ƙwarai kuwa mai tausayi ne kuma ce ƙwarai sai ya ce to me yasa ya yi wuta ka ji shubuha ko ba an ce Allah mai rahama ba ne mai tausayi mai jin ƙai eh to in tana da rahama da tausayi da jin ƙai to me yasa yayi wuta sai na ce da shi na ce ubanka ya haife ka an yana son ka ko ko ba ka bane ce eh kuma yana da tausayi ko eh na ce to idan kai laifi ya ladabtar da kai ya zalunce ka sai ce a sai na ce Allah cikin tausayinsa da rahamarsa da jin ƙayansa kuma ya ce wanda ya laifi kafin kai laifin ya gaya maka in kai laifi ga wannan zai kora akwai adalcin da ya wuce wannan ya na ce Allah ya yi wuta ne dan kada a yi kada a yi abin da za a shiga wutar ba ya yi wuta ba ne don a yi aikin da za a shiga wuta a shiga wuta ya yi wuta ne don ya tsoratar da mutane kar shiga amma wanda ya taurin kai ya ƙi yadda da rahama da jin ƙayin ubangiji da tausayinsa ya taurari ya nuna shi ya fi ƙarfin allah to allah yana da maganin shi shi eh haka haka to wannan ɗaya ne ba zan ta kawo muku su ba saboda kada wani mai raunin imani ya je ya kama wani layi amma wannan ɗaya ne daga cikin shubuhat shubuhohi da suke ka amma duk abin da za ku su faɗa akwai amsa a ciki sannan abu na biyu na ce da shi idan mutum ya mallaki abu ina ce yana da ikon ya yi abin da ya ga dama da abu ko ce e na ce to duniyar tawaye ta Allah ce kayan shi ne ko to sai ya ce ga yadda zai yi da kayansa akwai wani laifi akwai wani suka nasa ne fa ya ce wannan zai sashi a wuta wannan zai sashi aljanna ya yi laifi bai laifi ba kuma bai fitar da shi daga rahama ba da tausayinsa da jin ɗayinsa ba tun da mallakarsa mutum yana da mota guda biyu ko uku wata yace zai rinka hawa ya amfani da ita wata kuma yace a rinka diban taki a kai a kai gona sai wani yazo ya ce yayi ba daidai ba sai ya ce ya cuci mota ya dora mata kashin awaki so yan uwa ku daina bin misalai da shubuhohi ana raba ku da addinin ku duk wanda ya mutu baya imani da Allah ba wallahi sai ya shiga wuta kuma yanzu kun ji kafiran da kansu suna cewa ya Allah ka dawo da mu duniya farji'na na'mal salihan inna muqinuna Allah ka dawo da mu duniya mu aikata aiki mai kyau mun yadda mun yi yaqini ya Allah Allah sa kuna ganewa sai ya ce Allah ya faɗa a cikin surar la'arjuman nan da ya ce ya ibrahimu la'illam tantahi da arjuman nan baban annabi ibrahim ne yake cewa ya kai ibrahim in baka daina ba la'arjuman nan la'arjuman nan ko dai a ce jefewa kuma ana iya fassara shi da la'ashtiman nan bi kasri al-musanna la'ashtiman nan an gane alfauqiya sai kalmar daga shatum kenan sai kalmar ri'iya hum ahsanu asasan wa ri'iya da Allah ya faɗa a cikin sura din Abdullahi dan Abbas yace ri'iyan ana nufin manzaran wato gani um, kamar yadda akan ce ra'a ya gani yara yana gani qala abu wa'il inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya uh, fadin Allah nana Maryam ta ce wa mala'ika Jibrilu da ta ganshi ya zo mata ta ce ina neman Allah ar-Rahman ya bani kariya daga gare ka in kai mai tsoron Allah ne to kai nesa da ni saboda ita bata san namiji ba kuma Allah ya kare ta sai ga wani namiji ya zo da sifa shine ta ce ina neman Allah ya tsare ni da kai bata sani ba ashe mala'ika ne alimat maryamu anna taqiya zu nuhiyatin na na maryam ta sani duk mai tsoron Allah to yana da hankali nuhya ana nufin hankali akal ulin nuha ma'abuta hankali to duk mai tsoron Allah ya kamata ya zama yana da hankali tsoron Allahnsa ya sa ya yi amfani da hankalinsa hankalinsa ya hana shi fi'ilul qabiha aikata mummuna hatta qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya an gane ko واذكر في الكتاب مريم أنا أنا نفهم من أحاديث الأنبياء ككرنتا كأنبتا dangane da labari da aka kawo na annabawa a cikin wato issan na na maryam an hada da labarin wasu daga cikin annabawa ibn uyaina ya ce sufyan kenan ta uzzuhum azza kalmar tana nufin tuzi'ijuhum ma'ana ana nufin shaidanu suna sa mutane su rinka yin sabon Allah ilal ma'asi iz'ajan ta'uzzuhum tuhurihim alaiha shedanu suna rudan mutum shedan yana rudan mutum ya rinka sa shi rinka sabawa Allah da kuma tahbibu shahawat shedan yakan sa mutum sha'awar aikata barna da sabo dan malamai suna cewa duk wanda ka gan shi a wuta to bin sha'awa ce ta kai shi wuta san zuciya da bin sha'awa abu na sabon Allah sai shi dan ya sa maka sha'awarsa ka ji kana so ka aikata zina kana sha'awar ka aikata sata kana sha'awar ka ci kudin wani kana sha'awar kai ƙarya kana sha'awar kai zalunci duk wanda ka gan shi a cikin wuta to shedan ne ya ziga shi ya sa masa sha'awar wani abu har ya je shiga wuta Allah ka kiyaye sai kalmar idda laqad ji'tum shay'an idda me idda ana nufin iwaja kun zo da abin da yake karkatacce bi kasril aini kenan an gane ko iwaja ko kuma ana nufin karkataccen abu wanda yake ba na daidai ba ko kuma ana fassara iddan ana nufin abu mai girma kamar yadda imamu qatada da ibn abbas suka fassara laqad ji'tum shay'an idda haƙiƙa kun zo da abu mai girman gaske shine idda sai wirda da Allah ya ce wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda a cikin suratul maryam abinda ake nufi itasha ana nufin za mu tashi mabarnata ranar tashi alƙiyama suna cikin ishirwa Allah kiyaye mu Allah malam mutum ya tashi ya ji shi da ishirwa ko da daddare ne kai bacci ka tashi da ishirwa ba daɗi to a kiyama kafirai malam za su tashi da busasshen makogwaro makogoron ya bushe karkaf ruwa suke bukata kawai kuma ba ruwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah kare mu ya Allah karfa mu da mutuwa akan hanyar banza ya Allah sai kalmar asasa kalmar asasan tana nufin malan dukiya asasa iddan nayi bayani qaulan azima sai rikza aw tasma'u lahum rikza rikza ana nufin sautan khafiyan wato ina koyayyen sauti sauti ne amma a ƙasa-ƙasa shine rikza wa qala ghayruhu ghayyan kalmar ghayya fa sawfa yalqawna ghayya bil ya bil ghay ghayya ana nufin khusrana kafirai za su haɗu da hasara ranar tashin alƙiyama wasu malamai suka ce fasaufa yalqauna ghayya za su a jefa su wani kwari a jahannama wani kwari ne a jahannama sunansa ghayya na lillahi wa inna ilaihi Allah kiyaye sai bukiya akan ce bakaina ko bukiyan jama'atu bakin jama'a jam'i ne na masu kuka bukiya daga buka'u ne an gane ko kaman qu'ud jam'i ne na qa'id mai zama eh abinda ake nufi idan suka ji zancen Allah za su faɗi suna masu sujjada saboda girman Allah suna masu kuka نزل القرآن بحزن فإذا قرأتموه فابكوا فإنه fa'in lamtar ko fata ba kawo alƙur'ani ya saukar da ya sauka da bayani mai ɓata rai da baƙin ciki wani lokacin saboda bayanin jahannama da bayanin wuta to idan kun karanta shi ku kuka idan fa ba ku yi kukan nan ba to ku ƙirƙiri kukan mu shine fata ba kawo ya halatta mutum yana karanta ƙur'ani ya kirkiri ya yi kuka ya kirkiri kukan ya sa kukan ya zo mai a dole saboda yana karanta ƙur'ani in kukan bai zo haka kawai ba to ya halatta ka kirkiri kukan ya zo maka saboda ya zo a hadisi cewa duk idan da ya zubar da hawaye saboda Allah to Allah bai zai kona wannan idan ba duk wanda ya kuka don Allah wata ran wani dalili ya sa ya zubar da hawaye saboda Allah to Allah ya yi Allah ya yi alkawari zai kare shi daga wuta to ba mutum zai ta kuka ne don ya yi asarar kuɗi ba ko ya kuka don ya yi asarar wata kadararsa ko don ya rasa ɗansa ko ya rasa matarsa a ya yi kuka saboda tunanin azabar Allah da take fuskantarsa yau mai kiyamati. ya yi kuka saboda laifin da yake tunawa yana aikatawa sai kalmar siliyan aula biha siliya da Allah ya faɗa masdar ne sala yasli sala yasli ana nufin ihtaraka ihtirakan konewa konewa su suka fi cancantar su ƙone a jahannama nadiyan da kuma nadi ana nufin da Allah ce ahsanu nadiya da nadi da nadiya wahid mazauni na club wurin taruwa a zauna ko akan ce a larabci nadi club kenan wata matattara ta mutane Allah gane da mu to sai Allah ce wa anzirhum yawmal hasrati wa anzirhum kai musu gargadi wa anzirhum yawmal hasra yawmal hasra ranar tashin kiyama ya Muhammadu kai musu gargadi mutane ranar tashin kiyama yawmal hasrati dinnan huwa min asma'il yawmil qiyamati akwai yawmul qiyama akwai alhaqa akwai alqari'a akwai yawmul hasra duk sunan kiyama ne قال حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثني حدثنا أبي حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤتى بالموت كهيئة كبش أملها فينادى فينادي مناد يا أهل الجنة فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا ويقول نعم فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينظرون فيقول هل تعرفون هذا فيقولون نعم هذا الموت وكلهم قد رآه فيذبح ثم يقول يا أهل الجنة خلود فلا موت ويا أهل النار خلود فلا موت ثم قرأ وأنذرهم يوم الحسرة إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون وهؤلاء في غفلة أهل الدنيا وهم لا يؤمنون يا كاو حديث عمر ابن حفص ابن غياث عمر ابن حفص حفص ابن غياث سنة شمع لما إمام البخاري الله يمس رحمه قال حدثنا أبي shine Hafs ibn Ghiyas babansa ne ya gaya mai hadisi dani da uba uba ya gaya wa dan hadisi Hafs ibn Ghiyas ibn Talq ibn Muawiya قال حدثنا الأعمش شين سليمان ابن مهران سي حدثنا أبو صالح شين زكوان السمان سي أبي سيد الخدري صاحب النبي قال قال صلى الله عليه وسلم من ذا الله ينشيوا ranar tashin alkiyama yi uta bil maut jama'a ranar kiyama za a zo da mutuwa yuta bil mauti wannan mutuwar da kuke ji ana cewa mutuwa mutuwa mutuwa ko to a kiyama za a zo da ita a zahiri ku ganta yaya take to ka hay'ati kafshin abla za a kawo ta kamar rago an gani yawwa Allah zai kawo ta kamar rago in an ce kafshin amlaha ana nufin rago mai fari da baki a jikinsa shine amlaha wannan rago mai fari da baki ya fi kowane rago daraja ya fi rago fari sal daraja ko mai fari da ja ragon da yake da ratsin launi ya fi daraja ya fi kuɗi ko alayya an fi son a yanka irin wannan ragon mai fari da yawa amma bakin kadan shine amla farin ya fi yawa kamar wataƙila ƙugunsa ne baki ko ƙafafuwansa ne baƙaƙe ko iyakan ne baki haka dai allah yake yin halittarsa tabaraka wa ta'ala to za a zo da mutuwa kamar rago mai fari da baki a gaban mutane fayunadi munadin ya ahlal janna mai kira zai yi kira ce ya ku yan aljanna fayashra'ibuna duk sai su daga kan shine yashra'ibun su daga kai yashra'ibun miƙe wuya da leƙawa shine ishra'abba yashra'ibbu daga kai da leƙawa yan aljanna duk sai su an kira su kowa ya daga kai sai da to wayanzurun sai su duba su ga wa yake kiransu a wata riwayar ta Abu Hurairah fitowa za su yi daga dakunansu da gidajensu saboda kira ne za a ji duk gidan aljanna ne za a ji a dauka ana ya ahlal janna ya yan aljanna kowa sai fito daga gidansa ya rabbi Allah ka samu a cikin su ya Allah Allah ka sa muna cikin wanda zamu zo mu lalleka muna duba ya ubangiji Allah ka ba mu kikkiawan mutuwa ya Allah ya Allah ya Allah ka yafe mana ya Allah ya Allah ka yafe mana fa yaquluna na'am sai kaji suna na'am na'am na'am suna amsa sai Allah ya ce hadal maut ga mutuwa ku ganta ita ce ta ta daukan ku a duniya ga ta nan kamar rago a shaka take zuwa ta ta kwashe mutane wallahi ai ba mu san ta mutuwan nan ma to ya zabi wallahi to akwai wanda yake san mutuwa cikin ku ya daga hannu ko malami ko jahili ko waye ma ba wanda yake san a to ga nan musa nan da aka turo mai mutuwar ya ɗebe ta da mari warai kuwa da ana ganin ta yi sai kai ya zabke shi da mari tukunna mutuwar ta koma wajen allah ya ce ya ubangiji ka tura da wajen bawanka da baya so na ce to ki je ki koma ki gaya masa duniya yake so ya zauna ya samu hannunsa ya samu gashi na rago ko tunkiya ya faɗi iya adadin shekarun da yake so kada ki sake dawo masa ya ɗora hannunsa a bayan rago ko tunkiya ya danko iya adadin gashin kowane gashi da an ba shekaru ɗaruruka a kai in ya ga ya yi masa to shi kenan sai ku yi alkawari kada ki sake zuwa za ki ɗauki ransa sai ya gama waɗannan shekarun iya adadin gashin nan na bayan rago yanzu mutum zai damƙi gashin rago kowane gashi da an ba ka shekara ɗari shekara nawa za ka gashi nawa mutuwa ta zo ta gaya annabi musa sai annabi Musa ya ce to bayan an gama waɗannan shekarun duka sai ne sai mutuwa ta ce sai in sake dawowa kuma in ɗauke ka saboda lokacin ka yayi ta ce duniya ba a zama dole sai an tafi yanzu bayan wannan shekarun sai na daɗa mutuwa eh sai ce to yanzu ma a ɗauke ni ta Allahu Akbar ai ya shirya ne mukan ai sai dai addu'a Allah ya akwai matsala Allah ya fi mana ya Allah Allah ka yafe mana Allah ka yafe mana amma ba ma tausayin kanmu ba ma tausaya kanmu kullum muna ɗaukan mutane mu je mu binne su amma da mun binne ɗan uwanmu mun dawo sai mu koma kan abin da muke yi na laifi an manta an manta da mutum ya dawo ya yi wannan ya shiga wannan abin ya yi danne-danne ya manta amma fa ubansa ya binne matarsa ya binne ɗansa ya binne malaminsa ya binne kaza kaza ya binne yanzu nan ina karanta wannan hadisin wallahi ina cikin karanta shi kawai sai na tuno lokacin da muke karanta shi da dr ahmad a nan biyu ke old site muna karanta wannan hadisi sai na ce yanzu yana ina na tuno lokacin da ya karanta wannan sai da ya daga sauki shekaru da yawa amma yau ina mala baya nan mu ba ma tsammanin zai mutu shi ma baya tsammanin zai mutu yana ina ya tafi me zai tarar aikin da yi shi yasa ake son musulmi kullum ya zama yana shiri ba za mu daina faɗa ba ba za mu gaji da faɗa ba mutane ku shirya wa kiyama ku yi aikin ƙwarai da yawa ku yi ibada da yawa ku yi sadaka da yawa ku yi alheri da yawa ku karanta ƙur'ani da yawa ku yi salatin annabi da yawa ku istighfari da yawa ba ku san ba yaushe za ku rabu da duniya ku rage bacci ku rage hutu ku kulla alaka da masallaci ku je karatu inda za a tunatar da ku Allah wannan duniyar idan mutum yana rayuwa ba a tunatar da shi Allah ba a tunatar da shi Allah rakkana yake yi shagala yake yi mantawa yake yi kwatsam mutuwa sai ta zo su ɗauki mutum ba a shiri ba to Allah zai ce yau dai ga mutuwa wa kulluhum qad ra'ahu annabi ya ce ba wanda ba zai ga mutuwa ba duk yan aljanna sai sun ga mutuwan nan ce yanzu wannan ita ce mutuwa ce ita ce ثم ينادي يا أهل النار فيشرئبون وينذرون سنن سيد الأكرة يتشي يا قو يموتا يا يموتا سوما سيستقى وياي سيسليقا سيتشي هل تعرفون هذا سينونا مسونا أبو مكمال رابوه kun san wannan faikuluna na abu hadal maut sai ce kwarai mun san shi mutuwa ce ka san me yasa ai kowa ya ganta ai wanda bai ga mutuwa ba bai yi ba ai duk wanda ka ji an ce ya mutu to sun yi karan bata da mutuwa ai sai an haɗu ai to kuma in ka ganta ba za ka sake dawowa duniya ka ba da labari ya take ba sai ƙwarai mutuwa ce wannan wa kullum kadra a kowa ya gane ta saboda abin da Allah ya jefa musu a cikin zuciyarsu cewa wannan mutuwa ne a riwayar ibn hibban da aka ɗaga musu mutuwar aka ce ga ta nan kun ganta sai duk suka leko yan wuta fa suna farin ciki sun dauka za a fitar da su ne sun dauka za a mutu ne eh ai gwanda su mutu a lokacin azabar da suke ciki ai gwanda a ce sun mutu ai sun dauka za a sake wata mutuwan ne a kiyama farihina mustabshirina an yakhruju min makanihim alladhi hum fihi suna farin ciki suna jin daɗi yau azaba ta ƙare za ma a mutu a huta malam kaji dan mutu yana cewa gwanda ya mutu ya huta sai annabi ya ce Allah zai ce kun san wannan sai sai na amfalal maut wa kullum qadra sun gani karka manta fa sun ga mutuwar su sun dauka cewa za a yi ta ne da haka suna burin su mutu din kawai malam annabi ya ce sai a sa mala'iku su kwantar da wannan mutuwar su sa wuka su yanke ta tilas sai a ce kar wani ya sake tunanin zai sake mutuwa an gama mutuwa ba za a sake mutuwa ba kuma gaba ɗaya wanda yake cikin ni'ima yana ciki wanda yake cikin azaba ya shiga uku zai ta rayuwa a cikin azaban nan amma maganar a mutu an daina mutuwa mala'iku ku yanka ta haka mala'iku za su zo su yanka wannan jama'a wannan bayanin da nake muku da ni da ku duka sai mun ga wannan abun nan gaba komun dadewa wallahi sai an gani ba dai ana tafiya ba ba an kwana an tashi ba ba an kwana an tashi ba wallahi duk abin da zai kwana ya tashi ya kwana ya tashi wallahi yana da ƙarshe ko ka yadda ko baka yadda ba ko ka kimtsa ko baka kimtsa ba akwai ƙarshe ya rage gare ka mai ka tanada kar ka rudu da hada-hadar da kake ta kasuwanci kada ka rudu da hada-hadar da kake ta ofis kada ka rudu da abubuwa da suke shigo maka na duniya da harkoki ba mamaki wallahi ba za ka daɗe ba kwanciyar kabari ta fi shekarun da za ka yi a nan duniya zaman kabari kawai na sha faɗa a karatu ina maimaitawa yanzu 'yan uwanmu da suka mutu tun farkon duniya kan wai suna ina suna kabari rayuwar barzaku yanzu babanka da kaje ka binne shi yau shekara ashirin da mutuwar babanka yana ina yana kabari yana jiran a tare kiyama ne kai ko kana nan ka miƙe kafa duniyar ma baka son ma labarin mutuwa baka yadda ka mutu yanzu ba kana nan kana dogon bori zan tara kaza zan sayi kaza sai na hada kaza sai na yi kaza sai kullum muna cikin tsakiyar buri muke mutuwa kalla ne a cikin wanda yake tanadin lahira a cikin mu kaɗan ne kuma malamai suka ce yawanci mutane ko mutuwa tana zuwa ta riske su ne wuf ba su shirya ba kawai dai mutum ya ji shi a kabari da tukunya a kansa yawanci mutane ai ba ba wai an yi alkawari da su ne zaka mutu gobe ko jibi ba bai sani bane kuma haka take daukan mutane ba a tsammanin kana kana cikin tsakiyar harkokinka sai ka jiwo ka mutu yanzu kwanan nan aka ce wani bawan Allah yana kwance kurin lafiya kalau ba wani abu an yi hira da shi har karfe tara lafiya ya shiga ya kwanta washe gari yana kabari ba abin da aka fi gaggawan gamawa da shi ko irin gawa kana mutuwa wala ka kankana yanzu za a yi maza maza maza maza a wanke kamar a kai ka rami abu ne shi kenan kawai a zuwa sha kuka a gama bayan sati ɗaya sati biyu an manta da kai in ma kana da mutunci da daraja a idan su kenan wani ma Allah kwana uku ma ce wala ya mutu an manta da ƴaƴanka su zo su yi ta lissafi zancen kai a tsari in kana da shi in kuma ka da shi damu shi kenan kawai manta ma ake da kaiwa ne ba la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah a cikin babu sifatul jannati wan nar a cikin kitabur riqaq a cikin sahih bukhari aka ce ji abil mauti za a zo da mutuwa ko an zo da mutuwa sai a sanya ta tsakanin aljanna da wuta sai a dauko wuka a kwantar da ita a yanka ta tilas a riwayar ibn maja a kan siraɗi za a yanka mutuwa an san siraɗi ko wata gada ce da take kan wutar jahannama a shimfiɗe to sai an zo kanta tsakiyar ta sai a kwantar da mutuwa a matsayin rago a yanke ta a riwayar imamu tirmizi za a kawo riwayar imamu abu huraira za a kishin gida da mutuwar in an kwantar da ita ta kwanta sai a sa wuka sai a yanka ta tsakanin 'yan wuta da 'yan aljanna suna kallo a ce yan aljanna albishirin ku ba mutuwa za ku ci jin daɗi yan wuta kuma kun shiga uku ba za a mutu ba waye mai yankan jibrilu ne zai yanka ta kamar yadda hafiz ibn hajar ya bayani a cikin littafin mala'ikar jibrilu shi zai yanke mutuwar gaba daya na lillahi wa inna ilaihi raji'un wasu malamai suke cewa wai menene hikimar aka sa mutuwa aka kawo ta a sifar rago ba a kawo ta a sifar wani abu ba sai aka zaɓi rago sai aka ce wannan ishara ne a don mutum yana iya fansan kansa kamar yadda waladul khalili dan gidan annabi ibrahim ko annabi isa ko annabi ismail kamar da sabanin malamai Allah ce fadainahu bi zibhin azim ai ana nufin rago ne na yan aljanna sannan kuma dan a nuna mana darajar rago mai irin wannan sifa da aka ce yana da fari da baki to shine sai Allah ya ce mai kira ya kira ya ahlal janna khuludun fala maut wa ya ahlan nari khuludun fala maut ya ‘yan aljanna ku dawwama a cikin aljanna babu mutuwa daga yau an yanka mutuwa an gama da ita ya ku ‘yan wuta ku dawwama a cikin wuta babu mutuwa azaba za ku yi ta sha har abada shi ne hikimar yanka mutuwa da na an ce kulud har abada ai antum khalidun za ku dawwama babu ku babu fita to shine sai annabi ya karanta wa sahabbai wannan aya bayan wannan hadisin wa andirhum yawmal hasrati iz qudiya al-amru wa hum fi ghaflatin wa hum la yu'minun inna nahnu narisu al-ardha wa man 'alayha wa ilayna yurja'un abinda muka faɗa ne daidai Allah ya gafarta mana ya ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ya yafe mana ana cikin ghafala yace wa haula fi ghafla yan duniya ahlud duniya suna cin gafala wa hum la yu'minuna ba sa mai imani da Allah sai gobe insha Allah sai mu tashi mu ma na tanazzalu illa bi amri rabbik وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته